أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين أما بعد إن شاء الله كننشي قبل كراتمنا أربعون النووية wanda kuma wannan shine kenan darasin mu na goma sha uku a cikin wannan littafi yau muna ranar laraba 21 ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 1443 wanda ya daidai da 27 ga wata na goma miladiya 2021 insha Allah kenan a wancan satin mun tsaya kan hadisi na 28 ko ko da bakwai 28 hadisin yarba da bin sariya wanda mun fara karanta shi ban manta ba wancan satin lokaci ya kare wato hadisi na 28 a cikin wannan littafi malam ya kawo shi yace daga abi najih irbad bin sariya radiyallahu anhu qala وعزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وعليكم بسنتي وسنة وسنة الخلفاء الراشدين فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح wato hadisi daga abi naje irbad dan sariya wanda muka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musu wa'azi wa'azi wanda yake ya kai matuka a wayan wa'azi wanda zukata sun karaya a wannan wa'azin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musu haka idan duwatsu idanuwa sun zubar da hawaye lokacin da suka yi gani annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu wannan wa'azin sai suka ce ka annaha mau'izatu muwadda'in fa ausina wannan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wa'azin ban kwana dai kake mana to ka yi mana wasiya wanda mun gani irin yadda muka ce kamar misali mutum yana ban kwana ana ganewa daga wasu al'amurra misali kai ne da wani mai gidanka a wuri ko kuma kai ne babba a wuri zaka bar wurin ka gusa to zaka gani wanda yake kusa da kai kana ce mishi to abu kaza ana neman shi waje kaza kaza kaza kaza kaza duk kana ka yi mishi wasu abubuwa yanda kana gusawa kenan shi zai zamanto ya san komi inda yake to annabi ya musu wa'azi wa'azi wanda suka lura cewa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ban kwana ne yake musu sai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ya musu wasiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musu abu na farko shine rusikun bi taqwallahi azza wa jalla wato yana muno yana musu wasiti da su ji tsoron Allah wanda tun a baya mun gani hadisi na nawa ne inda muka gani abin da ya shari tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ittaqillaha haythu ma kunta a hadisin da ya gabata wanda jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shine ka sanya wani abu wanda zai kare ka daga saba ma Allah daga ukuba Allah subhanahu wata'ala menene shine ka bi Allah subhanahu wata'ala abin da yace ayi kai abin da ya hana ka hana shine suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace abu na farko wato yana musu wasici da su ji tsoron Allah subhanahu wata'ala sannan wasam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abdun wato da ji da bi ko da kwa an zamanto an sanya muku shugaba wanda bawa ne kawo ku ji ku bi wanda ji da bi wannan aqida ta ahli sunna ce akan abin da ya shayi wilatul umur me yake cewa wilatul umur shine shugabanni abin da yake aqida ta ahli sunna wal jamaa shine shugabanni a musu da'a a musu biyayya abin da suka ce a bi su kamar yadda muka ce a wancan satin dukkan abin da suka toshe muku na haƙƙi hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa innaha satakunu ba'di athara wato bayana annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa za a samu ana wal ana walla muku ana zamantowa ana shugabantar muku da wanda bai cancanta ba a shugabantar muku da shi a shugabantar muku da shi amma dai kuma za a tauye muku haƙƙinku to abin da yake akan ku annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku ba su haƙƙin su su shugabanni ku ba su haƙƙin su ku kuma haƙƙin ku da suka tauye ku nemi Allah subhanahu wataala ya kawo muku wato haƙƙin ku kenan shugabanni matukar ba su yi ba umarni akan saban Allah to ku yi musu biyayya ko da ku suna cutar da ku ko da ku suna cutar da addini zaka gani wani irin akaliyan mu shugaba ne misali yayi wani abu na batar da na abin da ya shafi addini wannan dole kai a matsayinka na musulmi ka ji ba daɗi ka ji bakin ciki a ce wannan shine shugabanku yana bata addini ko kuma yana wani abu amma ka ɗauki hukunci akan ka wannan bai dace ba ba kai ba aka taba ko kai aka taba akwai abin da ya kamata ka bi a inda shari'a musulunci ta wannan abin da yake akan ka shine as-sam'i wa ta'a matukar ba a umurce ka ba a tilas ba umurce ka ba akan sai ka saba ma Allah saboda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq aba yin ta'a akan wani abin halitta akan saba ma Allah subhanahu wataala idan saba ma Allah ne wannan sai kai hakuri ka bi amma shi ma in ya kai har matukar inda za a cutar za a kashe za a salwantar da rayuka wanda akwai irin yanda muka ce zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ban sani ba cikin sahabbai bilal ne ko kuma ɗaya daga cikin sahabbai ya ambaci sunan gumki wanda wancan satin mun yi kawo kissa shi da ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya halaka annabi sallallahu alaihi wasallama tambayi shi ya ne ya ce ya ambaci sunan gumkin su ce lokacin da kake ambata ya ce zuciya shi cike da imani ya ce wannan la ya durra kenan in irin wannan ya zo wanda bin muhatan har ta kai ga ga haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama shine da yace musu wasami wa ba'a wa in ta'ammara alaikum abdu wato da ji da bi ko da ku an shugabantar muku da wani bawa ne yake shugabantar da ku yake zaman ya zamanto shine shugaban ku annabi yace fa innahu man ya'ishu minkum fa sayara ikhtilafan kathira wato duk wanda ya tsawon rai a bayana wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace to zai gani sabani kala kala wanda wannan sabanin tun daga zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya faru wanda a zamanin sahabbai bayan annabi sallallahu alaihi wasallama irin zamanin ali da kuma usman irin wanda suke munkir wanda suke inkarin kaddara ta ubangiji wanda in ka duba cikin hadisi na farko hadisi na biyu afwan cikin wannan babe wanda ya kawo mana wal imani bil qadari khairihi wa sharrihi a cikin kissa shi cikin sahih muslim wanda sun zo hayyi ne suna so su tambayi wani daga cikin safa annabi sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya shahi mutanen da suke musanta kaddara wanda yake ce musu ibnu umar yake ya ba su labarin hadisin kuma yace musu in ka koma ka ce musu wannan ni ni na na barranta daga wannan ra'ayin da suke haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya barranta daga ra'ayin da suke kenan abin da ya shahi ikhtilafi na al'umma tun daga zamanin sahabbai aka fara samu haka khawarij suka huto khawarij suka huto wanda suka yaki ma cikin musulmi wanda mun sani khawarij sune wanda mutum abu kadan in yayi na laihi sai su kafarta shi mutum daga yayi zunubi wanda yake babban zunubi kawai sai su kafarta shi su huta shi daga cikin musulunci wanda ba wannan ba shi bane ba aqida ta musulunci ta ahlus sunna wal jamaa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma fa alaikum bi sunnati ai ku riko da sunnata ku lazimci sunnata sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sunna annabi sallallahu alaihi wasallam menene shine dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi na faɗa ne ko na aiki ne ko kuma na takariri ne menene na takariri shine abin da an yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba magana kuma bai hada shi ba kenan bi ma'ana ya tabbatar inda ba daidai ba ne ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam dole zai hana saboda lokacin wahayi ne Allah subhanahu wataala zai sarko mishi wahayi a ce wannan abu bai dace ba a yi shi a haramta shi in kuma aka kyale aka yi shiru to wannan yana daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin da kuma sunnan khalifofi wanda suke masu shiryayyu abin wanda suke shiryarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi ruko da su kenan khalifofi muka ce su ne abubakar umar usman ali wanda guda hudu wanda mun yi magana akan khalifanci bayan annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 30 ne a wancan satin eh annabi sallallahu alaihi wasallama yace addu alaiha bin nawajid wato ku riki wannan sunnattawa da haƙoranku wanda suke matamna wanda mun sani duk abin da ya zamanto ya an rike shi da haƙora matamna to da wuya zaka gani an kubce ya kubce ma mutum yanda duk yanda ka rike shi ina ji sai dai a cire maka haƙoran gabaki daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wa iyyakum wa muhdathatil umur wato kashe dinku wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana hani da kuma tsoratarwa akan akan bin kirkire-kirkiren abubuwa ka kirkira abu ka zo ka zamanto ka kawo shi ka sanya shi abin da ya shayi ka ce addini ne shine yace fa inna kullu muhdath fa inna kullu bid'atin dalala ko kuma a wata ruwaya fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala dukkan wani abu wanda yake na kirkire ne to wannan abun bata ne bid'a ne kuma bid'a bata ce menene ake ce ma bid'a wanda zaka ga yawa daga irin 'yan mutane dai sauran gari da mutane awam da kuma wanda suka rike gargajiya da wanda suka suke bid'a da yawa wasu mutane zaka gani tashin hankalin su ka ce wannan abu bid'a ne to kana ce bid'a ne to kai ina ji kamar ka ce musu kawuri suke gani shi ko ba haka nan bane a duk abin da yake kirkire ne akan addini to ka bar shi da zaman to ka kama abin da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ta zo da shi ka yi riko da shi kamar mun sha faɗa a hadisan da suka wuce baya cewa aikin da zaka yi matukar ba karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba to aikin banza ne kake aikin banza ne kake shi yasa duk wani abu wanda yake kirkire bal hadarin kirkiran abu ma a cikin musulunci zai kai ka ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce muku sufukan sufukan fukan wato a janye muku da a janye ku ya ce ma mala'iku su ja ku su tsaye da ku wanda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da al'umma shi ta zo a ranar lahira daidai wajen hau yana ce ma mala'iku wannan al'umma shi ce su ce musu ba kusan ma ta arifu ma za a hada su ba a daka au ma a hada su ba a daka ba ka san ba abin da suka kirkira bayan ka yana wannan yake ƙara nuna mana haɗarin kirkira bid'a na diyawa za su gani bangaren abin da ya shafi bid'a su ce ai akwai bid'a kyakkyawa bid'a hasana imamu malik kamar yadda ibn majishun ya rawaito cewa ya ji imamu malik yake cewa man ibtada bil islam bid'atan yaraha hasana duk wanda ya kirkiri wata bid'a a cikin musulunci ya kirkiri wani abu yake ganin wannan bid'a wato kyakkyawa ce yace faqad zama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risala to yayi kirkiran cewa bar kamar yazo ya faɗi gaba cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɓoye wato aiken da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi bai cika shi bai kawo ya ɓoye wani abu duk wanda ya ce wani abu saboda menene yayi istidlali da cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wato Allah subhanahu wata'ala ya sabko aya yace yau al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku wannan addinin ku wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika muku wato ni'mata wa raditu lakum al-islam dina kuma na yarda muku da addinin musulunci shine addini malam malamai suka ce abin da ya shahi abin da aka ce a kamalu turakum dina kuma an cika shi idan ban manta ba jiya wajen karatu ma wannan gabar ta zo wajen malam umar ya kawo misali ya ce kamar misali kwaf ne aka kawo shi aka cika shi da ruwa ya ka aiko wani yaro ka ce je ka je ka zuba ka cika ka zuba wancan ruwan a cikin wannan kwafin yana zuwa ce ma zai wannan kwafin ya cika cika dai an san me ya cika kenan ba a ƙara ba duk wanda ya ƙaro to kenan babu ne to Allah ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum kenan kai ka zo da wani abu kace wannan abin a kyakkyawa ne kenan kamar kana za'am in cewa a annabi sallallahu alaihi wasallama yayi yaudara bai kawo ba abinda Allah subhanahu wataala ya ya aiko shi ga baki daya kenan shine yace fakar zama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallama khanar risala yace fa ma lam yakun yawma idhin dinan fala yakuna فلا يكون اليوم دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا yace abin da ya kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da zamanin khalifofin shi su Umar su Umar su Uthman su Ali su Abubakar bai zamanto ba addini yace a yau ba zai zamanto ba addini kenan duk wata bid'a duk wani abin da aka kirkire ko da kuma mutane sun gan shi kyakkyawa to bata ne bid'a ne akan abin da ya shafi addini da yawa mutane suna kawo hadisin man sanna fil islam sunnatan hasana sai istidlali da shi su ce a ai gashi na hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man sanna fil islam sunnatan hasana duk wanda ya kirkiro wata sunna a cikin addini wadda take hasana ce wato yana da ladan wanda ya yi aiki da ita da kaza sai su kawo ma shubuwa idan baka san ba hadisin da siffa abin hadisin yanda ya sauko da kuma akan me ake dora hadisin ya sa ma rudani hadisin ya zo annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ana zamne annabi an yi tambaya a kawo sadaka sahabbai da an yi shiru sai aka samu cikin wani sahabbai cikin sahabi eh, sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya ya zo ya fara ba da sadaka wannan fara ba da ya kawai aka ware tururowa cikin sahabbai ake kawowa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisin cewa wato man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wato duk wanda ya kirkiro ko kuma duk wanda ya sunnanta wani abu a cikin musulunci sunna wadda take kyakkyawa kenan wanda ya tado sunna wadda take kyakkyawa dama akwai ta tunda su bada sadaka ai akwai shi a musulunci to tado shi ne kai kenan wanda ya tado wannan yana da aikin ladan da wannan yanda ya zo yi tunda shi ya fara yi kamar yadda muka ce addada alal khair ka fa'ili wanda ya nuni akan abin da abin alkhairi to yana da kwatankwacin ladan da za a ba ma wancan ba tare da an rage ma wancan lada haka suke istidlali akan abin da ya shari Umar bin Khabbab ya zo ya gama mutane akan salatul tarawih suke ce da faɗan Umar kuma da yace ni'mal bid'atu hadhihi wato madalla da wannan bid'a sai suke istidlali akan wannan a'a ai addini kuma dai akwai bid'a hasana saboda wai ai tarawihi ba Umar ne ya gaggawa mutane ake yin ta a masallaci to sun manta da tarawihi ita ma tana cikin addinin musulunci ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudo masallaci sallah cikin ramadan ya shigo sahabbai suka biyo bayan shi suka shigo sallah kwana na biyu ya huto suka biyo bayan shi na uku ya huto suka biyo bayan shi na hudu ya yake hutawa har sahabbai suka huto suna as-salatu as-salatu ya rasulullah sai annabi yana jin su ya kyale yake hutawa sai lokacin asuba ya huto da ya huto yake ce musu da yana ji bai huto ba da ya ji tsoro a farlanta musu wannan kiyamun lailin ya zamanto kuma ba za su iya ba to kenan dama akwai ta a cikin addinin musulunci bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya koma ga ubangijin shi kenan lokacin da za a farlanta maka ya wuce yanzu in wani ya tado da wannan an ce mishi bid'a kuma maganar da Umar ya ce bid'a ana nihin bid'a istilahin lugawi tado abu a lugha ba istilahi ba ba istilahi ba wajen malamai tunda idan istilahi ne wajen malamai kirkiro abu wanda babu shi a cikin addinin musulunci ka kawo shi ka sashi a cikin addinin musulunci ka ce kuma za a samu lada akan wannan shine ake ce ma bid'a kenan dukkan bid'a bata ce kuma dukkan bata zuwa ga wato makarshen shi wuta ne Allah subhanahu wataala ya kare mu karshen wannan hadisi kenan kuma a cikin hadisin akwai abin da ya shayi hadisin نعم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح نعم أتكلم وانا حديث زم دوكي كنا أبن دي شاهي تناتروا ga mutane kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wato ya ce mau'izatan baliga haka kuma irin faɗan saba annabi sallallahu alaihi wasallama akan abubuwan alkhairi kamar da yawa zamu gani a cikin hadisai wanda suka gabata cewa sahabbai za ku gani suna kwaɗe kan abubuwa wanda suke na alkhairi nan suka tambaya annabi ya yi musu wasiya ganin sun cewa kamar yana musu wato bakwana kenan kuma da abin da ya shafi falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda khulafa'ur rashidin abubakar da umar da usman da ali da kuma wato sauransu a takaice dai wannan hadisi hadisi ne wanda yake ingantacce abu dawud da tirmidhi suka rawaito shi حديث نقبة الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدل ألا ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير فقال الصوم جنة أو الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة خطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم الآية حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح wato wannan hadisi na 29 daga mu'az dan jabal yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama akhbirni bi amalin yudkhilni aljannata wa yubaidni anin nar wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ka bani wato labari ko ka gaya mani wasu ayyuka wanda in na yi su za su sanya ni aljanna kuma su nisantar da ni daga wuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi laqad sa'alta an azim haqiqa ka tambayi tambaya akan abu wanda yake mai girma wa innahu la yasirun amma dai mai sauki ne alaman yassarahu Allah ta'ala akan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙe mishi ta'budu Allah la tushrik bihi shay'a ka bautawa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kada ka hada wani tare da shi a wajen bauta wa tuqimu salata ka tsaye da sallah wa tu'tiya zakata ka bada zakka wa tasumu ramadana ka azumci watan ramadan wa tahujjal bait ka ziyarci dakin Allah summa qala sannan yace ala adulluka ala abwabil khairi annabi ya koma ce mashi cewa bana shiryar da kai ba akan wasu abubuwa na alkhairi ko kuma kohohi na alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi as-sawmu junna wato azumi garkuwa ne was-sadaqatu tutfi'u al-khati'ata kama yutfi'u ma'u nara wato sadaka kuma tana kashe zinubai kamar yadda wuta ta ruwa yake kashe wuta wa salatu rajuli fi jawfil layl haka ita ma sallan mutum a tsake tsakin dare ita ma tana kashe zinubai wato kenan tana kankare su sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a azwa ya'malun wato mummunai hakarkaran su suna nisantar makwantar su wato suna roƙon ubangijin su dare da wuni khawfan wa tama'a suna roƙon ubangijin su suna masu kwaɗayi kuma suna masu tsoron ubangijin su wato kwaɗayi daga rahama Allah tsoro kuma daga azaba Allah subhanahu wa ta'ala sun maƙala sannan yace ala ukhbiruka bi ra'sil amri shin bana baka ba labari akan tushen al'amurra ko kuma kan al'amurra ga baki ɗaya abin da ya shayi addinin musulunci wa umudihi da gimshikan shi wa zirwat sananihi da kololuwar shi annabi sallallahu alaihi wa sallama mu'az bin jabal yace qultu bala ya rasulullah eh a bashi labari ya ma'aikin Allah qala yace ra'sul amri al-islam wato kan al'amari gabaki ɗaya ko kuma tushen shi ko saman shi shine wato musulunci wa umuduhu as-sala haka kuma gimshikan shi shine sallah wa zirwatu sananihi kololuwar shi kuma shine wato al-jihad yaki ثم قال yace ala ukhbiruka bi malaki dhalika kulli yace shin bana baka ba labari akan abin da zaka mallaki dukkan wannan abubuwan gabaki daya qultu bala ya rasulullah yace eh yace fa akhadha bi lisanihi ya kama halishan shi wa qala yace kuffa alayka hada wato ka rike wannan ko kuma halishanka ka kula da shi sosai ko ka kiyaye shi ya zaman to kenan duk abin da zaka faɗa kana kana bibiya akan abin da yake ya fito daga halshenka sai mu'az ya ce wa inna la mu'akhizuna bima natakallam shin ya rasulullah yanzu mu za a kama mu akan abin da muke faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sakilatka ummuk wato da ma barinka akai wa hal yakubban nasu nasa fi nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim shin me yake jehwar da mutane a cikin wuta a jewa su daga huskarsu ko kuma a jewa su daga wato ƙiyarsu illa hasa'ida alsinatihim face aikin da halshensu ya gabatar ko kuma halshensu da ya yi rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisin ya ce hadisin hasanun sahihun hadisin ne wanda yake kyakkyawa kuma ingantacce mu'az dan jabal ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bashi labari game da wani aiki wanda idan ya yi wannan aikin zai shiga aljanna kuma ya nisantar da shi cikin wuta idan muka duba cikin arba'in nawawiyan nan gabaki ɗaya zan mu gani akwai kwaɗayin sahabbai akan abin da ya shafi ayyuka alkhairi duk mafi yawan hadisai da ka gani sahabi ne ya ce ausini ko kuma ya ce a yi mishi gargadi ko kuma a bashi abin da zai nisantar da shi daga wuta ko kuma a gayi mishi abin da idan ya yi shi zai shiga aljanna ko kuma a gayi mishi abin da idan ya yi shi zai mutane za su so shi Allah zai so shi zan mu gani yawa dai a cikin arba'in nan nawawiya wato sahabbai irin kwaɗayin su akan abin da ya shahi alkhairi mu'az dan jabal ya tambaya annabi kenan aikin da idan ya yi shi zai shiga aljanna kuma ya zamanto ya nisantar da shi daga wato wuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad sa'alta an azim wato hakika kayi tambaya akan abu wanda yake babba mai girma wanda abu ne wanda yana da wannan kuma yana daga nuna irin tashiji da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma mu'az akan yayi tambaya mai girma saboda abin da zaka yi ya sa ka aljanna ya nisantar da kai daga wuta abu ne wanda yake babba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi amma wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah alaihi wato kuma abin a sauƙaƙe yake ko kuma sauƙaƙe ne game da mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauwake mashi wato idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sauwake maka akan abin da ya shafi ayyuka wanda zaka yi na alkhairi ka shiga aljanna sai ka gani abubuwan sun zo maka a sauki kuma ga sunan masu girma ne kina abu misali salloli zaka gani mutum wanda Allah bai yassara mishi ba zaka gani yana jin yaunin sallah yana jin yanin sallah ko karatun alkurani zaka ga wani idan ya dauki karatun alkurani bai iya kawai daga ya fara ya rike saboda bai samu ba taisiri daga ubangiji Allah subhanahu wataala amma idan Allah subhanahu wataala ya yassara maka sai ka gani ya zama to a sauƙaƙe nan da nan ka tashi kana yin nafilfiloli ka tashi kana yin sallar farilla ka tashi kana yin sallar dare duka ga baki ɗaya da sauran ayyuka wanda suke na addinin musulunci kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wato duk wanda Allah subhanahu wataala duk wanda yake jin tsoron Allah subhanahu wataala sai ya sanya mishi daga cikin al'amuran shi wato sauƙaƙa ya samu sauƙaƙa a cikin dukkan aikin da zai yi haka annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wato aljanna an sha makance ta da abubuwa wanda suke zuciya take kin su ita kuma wuta an sha makance ta ko kuma an kewaye ta da abubuwan da zuciya take so kenan duk abin da kaga zuciyarka tana son shi baya ina nufin bakomi na shahawati da wasu abubuwa wanda ga sunan zunubi ne ko kuma saban Allah ne zaka gani zuciya kanan da nan tana begen wannan abin amma abin da yake na a zo zuwa ga Allah ne a tashi a yi aiki ne a yi jihadi ne zaka gani sai a hankali kana wannan in ba Allah subhanahu wata'ala ya yassara maka ba idan Allah ya yassara maka kuma sai ka gani sak sun zo maka wato a daidai bayan wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama abu na farko da yace mishi shine yace ta'budullaha wala tushrik bihi shay'a wato ka bautawa Allah subhanahu wataala kada ka gama bauta Allah subhanahu wataala da wata da wani kada ka ma Allah subhanahu wataala shariki kada ka mishi kishiya a wajen bauta wato wannan kenan bi ma'ana idan muka koma kan hadisi na farko ko kuma hadisi na biyu da na uku wanda ya kawo mana akan abin da ya shahi arkanul islam kenan shahadatu Allah ilaha illallah ka shaida babu abin da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai Allah shine yace ta'budullaha la tushriku bihi shay'a ka bautawa Allah subhanahu wata'ala na'am ka bautawa Allah subhanahu wata'ala kada ka kada ka gama bauta Allah subhanahu wata'ala da wani sai yace wa tuqimus salata sannan ka bada sallah ka tsaye da sallah na'am wato uti zakata ka ba da zakka sai da sallah mun gane shi dai a can hadisi da ya tabbata kenan na buniyar islamu ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kenan wannan ya zo mana akan abin da ya shahi ya gabata akan abin da ya shahi sallah haka to uti zakata zakka ma ya gabata a cikin wancan hadisin ka ba da zakka sannan kuma wata sumun ramadana ka azumci watan ramadan wata hujjal baita sannan kuma ka ziyarci wato ɗakin Allah shine kenan kai haji kenan wannan duka abubuwan da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayi mishi a farko sune abubuwa wanda suke na farilla wato na gimshikan musulunci kamar yadda can yace buniyal islamu ala hamsin an gina musulunci akan abubuwa wato guda biyar kenan shine ya kawo musu kuma wanda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah subhanahu wataala yana cewa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya ilayya mimma aftaratuhu alayhi wato bawana in ji Allah subhanahu wata'ala ba zai kusance ni da wani abu ba wanda da ya fi soyuwa a wajena fiye da abin da Allah subhanahu wata'ala ya farlanta mishi kenan duk abin da ya fi soyuwa aiki wanda ya fi soyuwa ka zo da shi wajen Allah subhanahu wata'ala shine ka zo da abin da Allah ya farlanta maka misali sallah ce misali azumi ne na Ramadan misali ka ba da zakkar dukiya ka ce ka je ka yi ahijini to duka abin da Allah ya ce wannan an farlanta shi ne to Allah yana so ya zamanto ya fi su abin wannan ya fi soyuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya zo kamar yanzu nan ta'budullah wa la tushriku bihi shay'a Allah ne yake umarni cewa kowa ya bauta mishi shi kadai kada ka hada bautar Allah subhanahu wa ta'ala da wani kenan shine ya kawo mishi wannan abubuwa guda biyar sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kara mishi yace ala adulluka ala abwabil khairi bayan ya gani mishi wannan abubuwa na farilla sai ya kawo musu wasu abubuwa kuma na filfiloli wanda mutum zai yi shi ne ce a saumu junna wato azumi garkuwa ne azumi garkuwa ne azumi yana kare ka daga dukkan wasu fitintunu kamar yadda hadisi ya tabbata hadisi abdullahi dan mas'ud annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu bija'u wato annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya ku taron samari duk wanda ya samu abinda zai iya ciyar da alba'a malamai sun fara ta ba'a akan abinda zaka iya ka ciyar da iyalinka ka samu dai wani dan aikin ka misali kenan kai armi inji annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum fa in lam yastati idan baka samu ba kuma gashi nan ka rasa inda zaka yi fa alaihi bisaw annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi yayi azumi fa innahu lahu wija to wannan azumi zai zamanto mishi kariya ne daga dukkan wasu fitintunu na shahawaice shahawaice kenan shine asawmu junna wato azumi garkuwa ne haka kama abin da ya shayi azumi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama yawman fi sabilillahi ba'ada Allahu bainahu wa bainan nari 70 kharifa au kama qala sallallahu alaihi wasallam wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya azumin rana guda fi sabilillahi kawai dan Allah ka tashi kai azumi rana guda to Allah subhanahu wataala zai nisantar da kai wato daga wutar jahannama wajen zira'i 70 kenan wanda yayi kwana guda na azumi kenan wannan duka yana daga cikin falala azumi da annabi sallallahu alaihi wasallam nan yace as-sawmu junna azumi kariya ne zai kare ka daga dukkan wasu abubuwa na fitintunu na duniya da lahira gabaki daya da wasu ma'asi da dukkan abin da yake saban Allah subhanahu wataala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace was-sadaqatu tutfi'u al-khati'ata kama yutfi'u al-ma'u an-nara ita kuma sadaka tana tana kashe zunubai kamar yadda wuta take kashe kamar yadda ruwa yake kashe wuta yanzu duk yadda ka samu wuta idan ka zuwa mata ruwa za ta mutu to haka sadaka idan kana yawan sadaka za ta ringa kankare maka zunubanka shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace tutfi'ul khati'a tana kashewa tana kankare kusakuran da kake yi kamar yadda ruwa yake kankare wato yake kashe wuta shine kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara da cewa wa salatu rajul fi jawfil layl haka sallan mutum da zai yi a tsaki tsakin dare kiyamun laili kenan ita ma tana kankare maka zunubanka zunubin da zaka ringa yi kananan zunubai sadaka tana kankare maka su haka sallar cikin dare da kake yi tana kankare maka su shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aye wanda Allah subhanahu wataala yake hakaitawa akan abin da ya shafi mummunai yake cewa tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun wato mummunai suna nisantar makwancin su wato suna roƙon ubangijin su khaufan suna masu tsoro da azaba Allah wa tsama'an suna masu kwaɗayin rahama Allah subhanahu wa ta'ala kuma game da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta su wato suke ciyarwa kenan wannan duka yana nuna mana akan abin da ya shahi sallar dare idan kana sallar dare muka ce tana kankare maka ƙananan zunubai amma muka ce kaba'ir sai da mi manya-manyan zunubai sai da tuba sai da tuba idan kayi tuba kayi nadama sharaɗin tuba guda biyar ko kuma guda shidda wani waje sun kawo guda uku cewa ka yi annadamu alama fata wa niyyatu Allah ya huda ila dambin fi ma baqiya alaihi min umrihi wa Allah wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha kamar yadda Imam Abdurrahman al-Hadari ya kawo cewa ya zamanto zunubi tuba sharadin ta shine ya zamanto annadamu ala ma fata kayi nadama akan abin da ya wuce abin da kai na lahi wannan kayi nadama in dan me yasa nayi na tuba ka zubar da hawaye ka roki Allah ya gafarta maka haka kuma kayi niyya akan cewa ba ka koma ba wannan zunubin akan abin da ya rage ma na rayuwarka shine kuma na uku ya zamanto eh zunubin da kake in ka kasance a lokacin kana tsakatsakin zunubin ya zamanto ka nisance shi shine yace wa an yatrukul ma'siyata fi sa'atiha a lokacin da yake ya nisanci wannan wato zunubin da yake yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam bancin ya ambata mashi sadaka yace wa sadaqatu tutfi'ul tutfi'ul qati'a kama yutfi'ul ماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر شن النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa bana baka ba labari akan kan al'amurra gabaki ɗaya ko kuma tushensu gabaki ɗaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu ra'asul amri yace bala ya rasulullah kwarai ya rasulullah a ambata mani wannan al'amurra sai ce ra'asul amri al'islam wato kan al'amari gabaki ɗaya sha'anin musulunci shine yake wato tushen al'amari gabaki ɗaya shine sama ga dukan komi yana addinin musulunci shine gabaki ɗaya abinda mutum ya kamata ya zamanto ya shiga shine yace ra'asul amri al-islam wato kan al'amari shine ko musulunci wa amuduhu sannan kuma kimshikan shi shine as-sala shine kenan kimshikan addinin musulunci shine mine sallah sannan wazirwatu sanami sannan kololuwan musulunci kuma shine mine yace al-jihad shine jihadi fi sabilillah kenan wannan abubuwa na sallallahu alaihi wasallam ya ambata kan al'amari shine mutum ya zamanto yana musulmi musulunci shine kana cikin musulunci sannan abinda zai rike ma wannan musuluncin naka shine sallah kenan gimshikan shi shine sallah sannan kololuwa shi kololuwa ka kai matuka akan abin da ya shayi musulunci shine jihadi fi sabilillahi kamar yadda jihadi yake da falala sosai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ala ukhbiruka bi milaki zalika kulli shin bana baka ba labari akan abin da zai zamanto ka mallaki dukkan wannan abubuwan na alkhairi da aka ambata maka sai yace qultu bala ya rasulullah eh ya ma'aikin Allah fa akhadha bi lisanihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaba harshen shi sun makala sannan yace kuffa alaika haza wato ka kiyaye wannan harshen naka ya zamanto ka kula da shi wannan harshen naka ka kiyaye sai shi mu'az bin jabal bin jabal yake cewa mu'az ko na'am sai yace ma annabi sallallahu alaihi wa sallama wa inna la mu'akhizuna bima natakallam shin ya rasulullah shin yanzu mu za a kama mu akan abin da ya shayi muke abin da muke yin magana wannan magana da nake yi haka za a kama mu za a kama ni akan wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce sakilat ka ummuka dama barinka akai wannan irin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam yana gayi yin su amma ba yana nufin ba da su da ma'ana kamar yanzu misali mutum ya ce yayi wani abu ya ce kai kai canka amma ba kana nihin ba wannan yin shi ko kuma ka ce Allah wadaranka a irin wani abu haka amma ba kana nihin wannan ba kenan shine annabi sallallahu dan ya nuna mishi yo dan me yasa ma zai tambaye zai tambaye irin wannan shine yace wa hal yakubban nas wa hal yakubbun nasu fi nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidi alsinatihim shin me yake jefar da mutane da mutane zuwa ga wutar jahannama a sanya su cikin wutar jahannama a jewa su daga huskokinsu ko kuma manahirihim ko kuma daga karan hancinsu illa hasa'idi alsinatihim face abin da ya zamanto aikinsu da suke yi da halshensu ginin ya zamanto duk abin da kake faɗan wannan za a tambaye ka akan shi kamar yadda muka faɗi cewa a baya cewa misali kai ne wani ya huce hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam zai tambayi sahabban shi cewa kun san wane ne al-muflis wane ne matsiyaci suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai matsiyaci shine wanda bai da dirhami bai da dinari bai da kobiye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a'a al-muflis shine wanda zai zo ranar tashin alkiyama ya zo da lada da aiki da yawa amma dai karshen ta haza wa akhadha haza wa akhadha ma da haza ya zagi wane ya cimba wane mutunci ya yi da wane ya zo yana gibar wane ya ci kudin wane sai zamanto an ɗauki ladan shi an ba ma wancan wanda ya yi shi an ɗauki ladan shi an ba wancan wanda ya da shi an ɗauki ladan shi an ba ma wancan wanda ya ci kuɗi sai ya tashi bai da komi a lada shi wannan shi ne matsiyacin ji annabi sallallahu alaihi wasallam kenan me ya janyo mushi yana daga cikin abin da ya janyo mushi halishi kenan duk abin da zaka faɗa ka san menene kake faɗi ka san abin da zaka faɗa menene kyakkyawa ne ko kuma ba kyakkyawa bane ba kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haka hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man damina lima baina lihiyi lihiyahi wa rijlaihi adman lahu aljanna wa zai kiyaye mini abin da yake tsakankanin wato gemin shi yana ni ishara abin da ya shahi bakin shi ko harshen shi da kuma fakhizin shi a wata ruwaya cinye shi yana nihin kenan gaban shi ya zamanto annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai mushi garanti yin aljanna wato wanda ya kiyaye halishin shi haka kuma ya kiyaye gaban shi bai fada ba ga zina ga wasu abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wato zai mushi daman yin aljanna hadisi ya gabata cikin wannan littafin can kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da lahira da ran da Allah subhanahu wataala da ranar lahira to ya faɗi alkhairi ko kuma wato yayi shiru kenan ai abinda kake faɗi a bakinka wannan zai zamanto a gobe kiyama za a kama ka akan shin in wani ne ka ci mutuncin shi ko kuma ka yi da wani ko kuma ka ma wani kazafi duka dai za a kama ka ko kuma abin da yake in na kirki ne ka wari shi ma za a baka ladan ga baki da kenan karshen wannan hadisi a cikin hadisin nan mun gani irin yadda tun harko sahabbai suke da kwaɗaya akan abin da ya shafi alkhairi wanda mu'az bin jabal ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama yana neman ya sanya shi ya bashi wani abu wanda idan ya yi shi zai shiga aljanna kuma zai nisantar da shi da wuta kuma wanda mun sani kamar abin da ya shafi aqida cewa aljanna da wuta suna nan suna nan aljanna da wuta dalilai sun wuce a lissafa suna nan bisa kariya kuma kamar yadda malamai suka faɗa sannan kuma yana daga cikin dalili hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin masallaci ne yana sallah ko kuma yana tsaye ne sai aka gani ya meka hannun shi a gaba cikin masallaci ne in ban manta ba zai ɗauko wani abu sai da yayi da aka yi da sallah yake bada labari yake cewa wani kurwi ne zai dauko a cikin aljanna yace da ya dauko shi ya fito da shi da kowa yana nan ana ta cin wannan kurwi in ma baqiyatul duniya matakar duniya tana kenan wannan yake nuna mana aljanna tana nan haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yake ce ma bilal ya yi san takun shi a cikin aljanna ya ji san takon shi a cikin aljanna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yace menene kake yace bilal shi ya kasance idan yayi arwalla ko ta arwalla yayi idan yayi sai yayi nafila raka'a biyu idan wannan yake nuna mana kuma dai ita ma aljanna tana nan kuma da yawa daga cikin dalilai sun wuce alisawa haka ita ma huda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa idan shaddal haru lala aiwa idan shaddal haru fa abdiru bis salati فإن شدة الحر من فيه جهنم واشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أذن ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف أو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إذن زاهي يا سننتا to ku sanye yadda yin sallah misali sallah a zawar cikin zahi akwai zahi kada ku ce a kan lokacin wannan lokacin da ke da akwai zahi za ku yi a ku bar ta har gari ya ɗan yi sanyi sanyi tukun a hutu a je a yi sallah fa inna shiddatal harri annabi yace saboda wannan tsananin zayi da kuke ji min faihi jahannama yana daga cikin lumhashin jahannama kenan wannan yake nuna mana jahannama tana nan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin yake cewa jahannama ta kai kuka zuwa ga ubangiji tana cewa junanta yana cin junanta dan zaki junanta akala ba bi ba'da junanta yana cin junanta sai annabi ubangiji ya mata umarni ko kuma ya bata izini ta yi lumhashi guda biyu shine lumhashi guda idan ta yi furo sai ka ji babu inda za ka yi kasa kanka da zahi zahi ya kai matuka a ko'ina zahi idan kuma ta ja sai ka ji sanyi idan shi ne an shiga sanyi ya yi zaka ga wani waje hannu ya jake wani waje to mu sani ba wanda ake ne ya ko suna kusa da Allahu alam na'am kenan dai wannan yana nuna mana aljanna da wuta dai duka suna nan sannan kuma da cikin wannan hadisin zan mu gani irin abin da irin hanya ta mutum wadda zai samu wadda ta tsiratar da shi wadda za ta kai shi zuwa ga aljanna idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yassara mashi duka wannan ayyukan da aka ambata arkanul islam na farko da kuma irin as-sawmu junna wa sadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nara wa salatu ar-rajul fi jawfil layli qiyamul layli wannan yana nuna mana kwadaitarwa akan abin da ya shafi qiyamul layli wanda kiyamun laili tana da falala wanda kuma a cikin hadisin nan zan mu gani farin loli yanda Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana su cewa kuma sallah ita ce gimshikin addinin musulunci haka kuma ƙololuwan musulunci shine abin da ya shahi jihadi haka kuma hadarin halishi hadarin halishi wanda halishi zai kai ajewa ya sa ka aje ka kauta Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu kuma idan kuma kaya aikin kirki zai sauƙaƙe maka hanya wadda za a kai ka zuwa ga aljanna akwai sauran lokaci na'am alhadithu 30 hadisi na 30 mala yace an abi sa'labata al-khushani jursum bin nashir radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qala إن الله إن الله تعالى فرض فرائض فلا فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتكهوا فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدار قطني وغيره wato hadisi na 30 cikin wannan littafi malam yace daga abi sa'alaba wane ne abi sa'alaba al-khushani shine jursum bin nashir jursum dan nashir ya da Allah ta tabbata a gare shi sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kawo mana yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna Allah ta'ala lalle Allah subhanahu wa ta'ala farada fara'ida wato Allah ya farlanta farilloli fala tudayyi'uha kada ku tozartar da wannan farillar da Allah subhanahu wata'ala ya farlanta muku haka wa hadda hududan Allah subhanahu wata'ala ya iyakance wasu abubuwa fala ta'taduha kada ku ketare wannan iyakar da Allah subhanahu wata'ala ya yanka muku haka kuma wa harrama ashiya'an Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wasu abubuwa fala tantahikuha kada ku je ku fada kan wannan abin na haram ku je ku je ku yi aikata wannan aiki na haram da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa sakata an ashiya'a rahmatan lakum Allah kuma yayi kyale akan wasu al'amurra wato wannan rahama ce a gare ku ghaira nisyan ba mantawa ba yayi fala tabhasu anha kada ku je ku bincika ku nema ku ce kun gano menene halal ne ko haram ne alhali kuma Allah ya kyale shine yace rahmatan lakum rahama ce a gare ku can Allah subhanahu wataala a cikin ruwaya ta Bazzar da ya kawo cikin musnad din shi daga hadisi Abi Darda yake cewa da ya kawo wannan ma ahlallahu fi kitabihi fa huwa halalun wa ma harrama fa huwa haramun wa ma sakata anhu fa huwa afun faqbalu min Allah afiyatahu fa inna Allah lam yakun liyansa shay'an wato Abi Darda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duka abinda Allah subhanahu wataala ya halitta a cikin littafin shi to halal ne haka abinda Allah subhanahu wataala ya haramta to wannan haramun ne abinda kuma yayi shiru to wannan afu ne aka muku rahama ce aka bar ku to ku dauke shi ku rike shi ku yi aiki da shi lahiya lau abinda aka yi shiru zan mu zo mu gani shin halal ne ko haram haka kuma fa inna Allah lam yakun liyansa shay'an Allah subhanahu wataala bai kasance ba yana mantar da wani yana mance wani abu dan Allah subhanahu wataala ya ce wa ma kana rabbuka nasiya ubangijin ka bai kasance ba mai manta ya manta da wani abu ne kenan ya san da dukkan abubuwa wanda suke wato faruwa ga baki ɗaya kuma da abin da ya farlanta da abin da ya kyale da abin da ya iyakance da abin da ya haramta kenan wannan hadisi malam ya kawo mana abubuwa guda biyar daga cikin wasu hukunce hukunce da Allah subhanahu wataala ya ya gai mana cikin wannan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gai na farko fara'id na biyu shine maharib na uku shine hudud na hudu shine maskut fara'id shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya farlanta maharib shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya haramta hudud abinda Allah subhanahu wata'ala ya iyakance haka kuma maskut abinda Allah subhanahu wata'ala ya zamanto ya yi shiru ya kyale a cikin wannan ayyuka wannan hadisin a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama malamai suke cewa babu hadisin da ya jama'a irin wasu ayyuka wanda suke da usul a cikin addinin musulunci kamar misali wannan hadisin wanda idan ya zamanto ka yi aiki da wannan hadisin zaka samu wato falala da lada masu yawa a ciki na farko abin da ya shafi farilla idan ka samu ka yi aiki da farilla kaga zaka zamanto ka samu zaka wuta daga uquba Allah subhanahu wataala haka kuma kayi nisanta da abin da Allah subhanahu wataala ya haramta haka kuma iyaka Allah ka tsaya inda ya ake ka haka kuma idan abin da ya kyale ka da kai bahasi a kai ka bar shi wannan rahama ce Allah subhanahu wataala ya yayi mana Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah farada fara'idun fala tudayyuha wato Allah subhanahu wataala ya farlanta mana wasu abubuwa ya lazamta mana su wajibi ne akan mu kamar sallah kamar azumi kamar zakka kinin wannan duka farilla ne azumi sallah gashi nan salloli guda biyar azumi ga azumin watan Ramadan zakka ta dukiya ga ta nan hajji ita ma ga ta nan kenan duka wannan farilla ne akan mutum musulmi kenan abin da yake akan mutum musulmi shine ya zo da wannan abin da Allah subhanahu wataala ya farlanta kenan dan ya samu alkhairin da Allah subhanahu wataala ya faɗi haka kuma wa hatta hududan fala ta'taduha wato ai Allah subhanahu wataala wasu al'amurra wajibai ne wasu mustahabbai ne wasu mubah ne kada ya zamanto ka ketare iyaka Allah ya tabbatar da wannan abun ya ce haramun ne kada ka ketare ka haram ne ko kuma ka kawo wani abu ka ce a halal ne ko a a haram ne haram ne kada ka yi ma Allah shi shigi wannan halal ne halal ne wannan abin da yake mubah ne kenan kana iya kai ba shine maskut zan mu zo kan shi kenan wannan duka kada ya zamanto mutun ya ketare shi yasa Allah subhanahu wataala yake tilka hududullah wannan ai iyaka Allah subhanahu wata'ala ce fala taqrabuha a wani waje kada ku kusanci iyaka Allah subhanahu wata'ala haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa harrama ashiya'an fala tantahikuha wato Allah subhanahu wata'ala ya haramta wasu abubuwa kada ya zamanto ka ketare ka je ka aikata wannan abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta a cikin hadisi da ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma nahaitukum anu fajtanibuhu abinda aka hane ku da shi abin da na hane ku da shi to ku nisance shi haram ita ce aka yi ka nisance ta kwata-kwata ka nisance ta amma can da aka zo wa ma amartukum bi fa atu minu mastata'tu abinda kuma aka umarce ku da shi ka zo da shi gurgurdawan iyayenka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa sakata an ashiya'a wato Allah subhanahu wataala yayi shiru akan wasu al'amurra rahmatan lakum ghaira nisyan rahama ce yi muku wato ba mantuwa bace Allah subhanahu wataala yayi fala tabhasu anha kada ku bincike ta wannan ayyuka kamar wasu irin ayyuka ne Allah subhanahu wataala yayi shiru a kansu misali ya tabbata irin tambayoyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin shi sahabbai suke ma Annabi sallallahu alaihi wasallam misali haji da aka zo aka farlanta haji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya farlanta haji sai wani ya tashi yake cewa a ti kulli amin ya rasulullah shin a kowace shekara ya ma'aikin Allah sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kyare ya ƙara cewa a fi kulli amin ya rasulullah a kowace shekara sai mun yi haji ya ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kyare shi can annabi sallallahu alaihi wa sallama ya magana ya ce zaruni ma talaktu wato ku kyale ni akan abin da na farko sai fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kasrat masailihim kamar yadda ya gabata akan hadisi da ya gabata abin da ya halakar da wanda suka zo gabaninku wato yawan tambayoyinsu kenan abin da addini ya aje ka aje ka abin da addini ya kyale bai ba magana akan shi ka bar shi Allah subhanahu wataala wannan rahama ce ya kawo kenan rahama ce kada ka tambaya kada ka ce ka yi bincike ka gani menene yasa ko kuma menene hukunci kenan wannan kawai maskut ne Allah subhanahu wataala ba mantawa bane bai Allah subhanahu wataala ya kawo shi ne rahama a gare mu yanzu wancan da da yayi ta tambayan nan aka wajabta haji kai yanzu to ya za'a ga corona ma ta zo kuma an ce waje to ka gani ko kuma mutum baka da kuɗi ya zaka to ka gani shi yasa aka bar ta haji farilla ce amma liman istata ilayhi sabila ga wanda Allah subhanahu wataala ya yassare mishi hanya tafiya hanyar tahiya kuma ita ce ka samu guzuri ka samu abinda in kana da iyali ka bar ma abinda zaka bar ma iyalinka zaman to ka samu ka ta ba aka baka da kofi ka samu wani kawai ka ce kai ka je dole ka yi haji wanda da yawa wallahi kawai kai dai Allah subhanahu wataala ya gyara mana imanin mu zaka gani mutum gashi nan zai sa ma kanshi dole ya je yayi haji na farko kuma da a ce hajjin da kake zuwa kai wai dan Allah ne kake zuwa kai wallahi da yawa da yawa da yawa idan ka raba al'umma biyu to rabi ba a rasa na Allah a ko'ina Allah ya san gaibi amma dai a zahiri abin da yake bayyana rabin mutane da suke tafiya su je su yi haji kawai daidan su zo ne a ce musu hajiya ko alaji a ce mata hajiya ko kuma a ce mishi alaji wani in baka ce mishi ba alajin ma ya rike ga hayya mutu ta yake kishi hajjin ma da kake yi da ya ba ba ba ba ba ba ka so ba kana gune mishi to mine ne a ce ma alaji mine ne a ce ma hajiya yo a lokacin da ka bata layaranka wanda yawa hadisai sun gabata akan abin da ya shayi su abin da sun wazo akan abin da ya shayi tsoratarwa akan abin da ya shayi zuwa haji misali ka je da hajji da duke haram ko kuma ka je hajji ma ka yi aiki don ka je a so a ce maka kaza ne to wannan ka gani zai zamanto aikin ka haba'an mansura ko kuma ka je hajji wali ka je ka yi yawa suna nan wallahi wasu alhazan ka gani yanda ka je hajjin yanda suke yi kawai kai dai sai dai rahama Allah in Allah ya ga dama ya karba masa hajji amma dai kai in aka ce ka musamman ma wannan la ilaha illallah salula yanzu ta bi ta bata koyi na rantsi da Allah mutum zaka gani a haji yanzu shi bai je bai masallaci yayi sallah bai je ba ana arafa an je lokaci ne zaɓi zai kan nan karɓar ibada mutum ya zo yayi aikin ibadar shi yayi sallah shi ya ɗauki salula whatsapp wallahi ga munan ka bari wani na sa shi addu'a eh in Allah ya a dutsin saman dutsin na ma addu'a yo kai addu'a a dutsi da ba saman dutsi ba duka an Allah ya ga dama ba karba ba zai Allah ya ga dama kuma yake karba wai ko kuma ga munan wallahi eh muna kusan ɗakin Allah eh ga munan mi za a roƙa ba yo kai wai kamar an bashi da sai fasi wai mi za a roƙa ma ga munan gindin tushen muna muna wajen abin la shakka wuri ne tsarkakeke wuri ne wanda dai iya gwargwado ana kyautata jaddan idan mutum ya je a wurin kai addu'a da ikhlasi da wannan Allah subhanahu wataala ya karba maka amma ka je kai sai mutum yana nan da magaram da magaram ma yana nan ga wanka tare da muke yayi addu'a ta karbu kai da kake kidin ka aba kai kake karbuwa ba yana yawo ba kisar da wannan ya bada akan wanda ta je ta kasa ganin ɗakin Allah ma gabaki daya to kai barantana kaji ka samu kaji lokaci ne ka yi ibadaka ka yi ibada ka koma ga Allah fursa ce Allah ya baka kai ka samu kaji to ka samu ka nutsu ka yi roki Allah subhanahu wataala ka sa mutum addu'a ba tare da ka yi mishi ba nazo na amfanin nazo na sa ka addu'a nazo na maka addu'a yanzu in ce maka biya biya ne ka zo yayi gida biya ne yanzu kai Allah subhanahu wataala ya datar da ina gurguje duka abin da ya shayi abin da Allah subhanahu wata'ala ya shiru akan shi wato rahama ne Allah subhanahu wata'ala ya yi mana kada mu bincika akan wannan abin shi cewa wajibi ne ko kuma haramun ne idan kada ya zamanto mun mun bincika kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya yi walladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina yunzal alquran tubda lakum afallahu anha inna allaha huwa allahu ghafurur rahim yana a gurguje cikin wannan hadisin zan mu gani irin abin da ya shahi farilla wadda take lazima ce wajibi ne mutum yayi kawo wannan farilla da Allah subhanahu wataala ya ce yayi kada ya tozar da ita kada ya tozartar da ita haka kuma ka tsaya in daidai iyaka Allah subhanahu wataala kada ka keta da iyaka Allah haka kuma dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya haramta shi aka cewa abu kaza haramun ne to ya zaman to ka nisance shi kada ka je ka yi aikin wannan haramin haka kuma abin da ya shahi Allah subhanahu wataala ya yi shiru ya mana shiru akan shi kenan ya zaman to wannan rahama ce a gare mu kada ba mantuwa bace Allah subhanahu wataala ya yi kenan ya zaman to mu dauke shi mu yi aiki da shi abinda Allah subhanahu wataala ya yi shiru akan shi wannan aiki mutum yana iya yi shi rahama ce Allah subhanahu wataala ya yi akan shi kenan kenan insha Allah nan za mu tsaya da fatan abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shafe shi daga cikin zukatanmu wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin